قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب muna cikin fasali na saba'in da biyar fasali na ƙarshe fasali mai tsawo da yake bayani akan dunkulallun addu'o'i da kuma tawaidoji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu wani musulmi da zai zama ya wadata daga barinsu ko kuma ya ce baya bukatarsu muna cikin hadisi mai tsawo riwayan na na ummu salama radiyallahu anha wanda al-imam al-hakim rahmatullahi alaihi ya fitar mata a cikin al-mustadraku ala sahihai kamar yadda al-imam ibn al-qayyim yake kiransa da sahihul hakim ko to shine sai yake a ciki wannan addu'a Allahumma inni as'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a'i wa khairal najahi wa khairal amal wa khairal thawabi wa khairal hayati wa khairal mamati wa thabbitni wa saqqil mawazini wa haqqiq imani wa rfa' darajati anan muka tsaya sai muka ce zamu tashi wa taqabbalil khaira ya Allah madaukakin sarki ka karbi alkhairi daga gare ni duk abinda na aika na aikata na alkhairi ya Allah ka ansa domin ba yin aikin ba ba yin aikin ba an amsa ibnu ata'illah yana cewa rubbama fataha laka babal ta'a wa ma fataha laka babal qabul zai iya yi wa Allah bude maka kofa ta kai masa biyayya a zahiri amma kuma me wala tatawaffaru fika shurutul qabul sai ya zama me baka cika shirin nan a karba aikin ba inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin وإذ يرفو إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا kaga bayan mutum yayi aiki to kuma sai ya ba aikin da addu'a Allah madaukakin sarki ka amsa mana hmm iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar tuqbila min ahadihima li'annahu tawaffarat fihi shurut al-qabul wa lam yutaqabbal min al-akhar li'annahu lam tatawaffar fihi shurut al-qabul wancan amsa masa wannan ko ba amsa ba saboda wancan ya cika sharuɗan karɓa wancan kuma bai cika sharuɗan karɓa ba to shine rabbana taqabbal minna wa taqabbal alkhaira ya Allah ka karɓi alkhairi wa khawatimahu sannan ya Allah ka karɓi ƙarshen alkhairi ka sa ni in ta yin aikin alkhairi har ƙarshen rayuwata shine muka kawo wancan hadisin da al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito cewa idan ahabba Allahu 'abdan asalahu ko shine razaqahu amalan salihan fayaqbiduhu alayhi Allah ya azurta shi da aiki nagari a ƙarshen rayuwarsa kuma sai Allah ya karɓi ransa da wannan aiki wannan babban babbar addu'a ce mun gane to shine wa taqabbalil khayra wa khawatimahu wa awwalahu wa akhirahu ya Allah ka karɓi aiki na na farko ya Allah ka karɓi aiki na na ƙarshe wa zahirahu wa batinahu ya Allah ka karbi aiki na na boye na zuci wa zahirahu kuma ya Allah ka karbi aiki na na bayyane domin domin zahir da batin a wajen Allah madaukakin sarki duk ɗaya ne wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa in kai aiki to Allah yana sanin abin da aka boye da kuma abin da yafi boyuwa wasu malamai suka ce a akhfa shine yanqalibu fa yakuna zahiran kenan fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa akhfa zahiran kenan wasu kuma suka ce a a asir abinda kai a boye al akhfa shi kuma abinda kai nufin kai amma ma ba kai yi shi ba kaga akhfa ne ai akhfa min asir fa innahu yaq fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa wa akhfa min ash-shirr kenan mun gane wa darajati al-ula min al-jannati sannan ya Allah madaukakin sarki ka bani darajoji madaukaka a cikin aljanna Allah ina roƙonka ka bani darajoji madaukaka a cikin aljanna bani al-firdaus al-a'la Allah sallama ya ce idza sa'altumullaha ta'ala jannatahu fas'aluhu al-firdaus al-a'la اللهم إني أسألك خير ما آتي يا الله مدوكتين شركي كربا من خير ما آتي ما في الخير أبن دزن أي كتا آتي آتي سينا سي أكي تسهيل همزة تبيو سي أكشيمي آتي إيه. آتي آتي, آتي. a taya a ci fa ana a'ati wa nahnu na'ati to sai a ce nati kuma a ce ati kamar yadda kuma ya halatta ka ce yati tashili lugha ce wacce take sahihiya tana ɗaya daga cikin lahjat na larabawa fusha shi yasa qur'ani ya sauka da ita akwai kira'o'i daga cikin kira'o'i gaba gaba akwai riwaya warshu yana cin waɗanda suka yawaita wannan ko to shine khaira ma ati wa khaira ma af'alu da kuma khair mafi alkhairin abinda zan aikata ne ko nake aikatawa wancan ma ati ai ma sa af'alu wannan kuma ma af'alu ai ma kuntu fa'ilan iyahu fil hini wa fil hadiri wancan fil mustaqbal wannan kuma fil hadir nan gaba da aikin da zan ya Allah ka ansa aikin da nake ya Allah yanzu ka amsa mini wa khaira ma batana sannan ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka alkhairin abin da ya kasance a boye wa khaira ma zahara da kuma mafi alkhairin abin da ya bayyana da na boyen da na bayyanan ya Allah madaukakin sarki duka ina roƙonka ka bani Allahumma inni as'aluka an tarfa'a dhikri ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka da ka ɗaukaka ambatona manzo Allah sama Allah madaukakin sarki ya bashi wannan tabbas din alam nashrah laka sadrak wa rafa'na anka dhikrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dhikrak wa rafa'na laka dhikrak muka daga ambatanka shine malamai suka fassara suka ce daga cin raf'u dhikrin nabi sallallahu alaihi wasallama idza qala fil khams mu'azzin ashhadu duk lokacin da mai kiran sallah zai ce ashhadu an la ilaha illallah to sai ya ce ne wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa alam bi annahu lan taqmu shahada illa bi dhikri sahibi zahada ko ba ba a cewa ashhadu an la ilaha illallah sai mutun ya shigo ha ashhadu an la ilaha illallah ah sai ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah sannan shikenan kamulatish shahada to yana cin warafa'ana laka zikrak to daga cin raf'u zikir na wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine Allah madaukakin sarki ya ambaci sunan mutum a almala'ul a'la Allah ya ambaci sunan mutum a almala'ul a'la a tsakanin mala'iku da manya-manyan annabawansa da mursalansa wanda suke rayuwa a wajensa to wanda yana ce raf'u dhikri ghairin nabi sallallahu alaihi wasallama duk da shi ma na manzo saman ana ƙara yawaita yin sa yana cin Allahumma salli ala Muhammadin ay Allahumma a'id dhikrahu fil mala'i al'a wa asni alayhi ya Allah kai ta faɗin sunan manzon sama a tsakanin jama'ar ka madaukaka kuma ya Allah kai ta yaban shi a wajen su to haka wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ma eh man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in a'la minhu wanda ya ambace ni a cikin wata jama'a to in ji Allah madaukakin sarki a cikin alhadithul qudsi to ni kuma zan ambace shi a cikin wata jama'a da tafi jama'a da yayi ambace ni alheri ana majalisi za a tashi ka kai kafaratul majlis ka ambaci sunan Allah ka ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko kuma ana yi kila ana zaune majalisin kila surutu ake kai kuma kawai sai kai ta istighfari a zuciyarka ka daga zakarta Allah fi mala'in wa sayadhkuruka fi mala'in a'la minhu mala'ul mala'ikati wal mursalina sai Allah ya ambaci mutum a can to shine addu'ar da mutum yake sannan daga cikin raf'u zikr shine Allah madaukakin sarki ya sa mutanen kirki su rika ambatanka shine addu'a Nabi Ibrahim alaihi salam waj'al li lisana sidqin fil akhir ya Allah bayan na mutu ba ni da rai ya Allah ka sanya harshe na gaskiya a game da ni a waɗanda za su zo bayana duk wanda zai ambaci annabi Ibrahim alaihi salam to sai ya ambace shi da alkhair wannan yana cin raf'u zikr raf'u zikr yana cin daga ambatan mutum wa taba a wiziri sannan ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka sariyar mini da zinubi na wiziru kenan wala taziru waziratun wizra ukhra al wizru azam asalin al wizru shine abin nan asiqal nauyi nauyi shine al wizru shine wala taziru waziratun wizra ukhra shine can wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana za qurba ko eh wa qala alladhina kafaru lil ladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم kaga shine wannan sau da alwizru a tiqal nauyi to ya Allah nauyin zunubi nauyi ne sannan wa tusliha amri ya Allah ina roƙon ka gyara lamari na al'amari na ya zama kullun a gyare ki wa tutahhira qalbi ya Allah ka tsarkake zuciyata daga dukkan wani abu wanda yake na sharri wanda zuciyar nan ita ce in ta in ta rayu shikenan mutum ya ji daɗi in ta tsarkaka shi ce wa tuhassina farji ya Allah ka tsare min al'aurata addu'ar da manzon sama yema wannan matashin kenan matashin da yazo jin manzon Allah zuma yace ya rasulullahi zalli bizina yace ya ma'aikin Allah ka min izini in yi zina fantarahu as-sahabatu fa qala lahum rasul sama da'uhu sahabbai suka daka mai tsawa baka da hankali ne anan zaka zo kana wannan magana manzon sama yace ku tsale shi sai ya ce ƙarribuhu ku sa shi ya matso aka buɗa masa ya zo masu mai ce a tuhibbuhu li ummika kana so a yi da mamarka ya ce ala maza su mai ce wa kadhalika nasu la yuhibbunahu li ummahatihi haka sauran mutane ma ba su san a yi da mahaifan mama uwayensu ce a tuhibbu a tuhibbuhu li ibnatik kana so a yi da diyarka ce la maza su mai ce to wa kadhalika nasu la yuhibbunahu li banatihin li banatihin atuhibbunahu li ammatik atuhibbunahu li khalatik manzon sama duk ya tambaye shi game da waɗanda suke da alaka da shi mata sai ya ce masa to wa kadhalika an-nasu la yuhibbunahu li to shine sai manzon sama ya dafa kirjin sa ya ce Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu waghfir dhanbahu al-imam al-imam Ahmad ya ruwaito shi a wuri biyu so daka sai wannan matashi ya dawo a cikin sahabban a cikin mutane matasan Madina ba wanda ya kai shi tsarkin zuciya kaga shine nan wa tahhir qalbi wa hassin farji wa nawwir li qalbi ya Allah ka kara haskaka min da zuciyata ka gani ko wa nawwir li qalbi can an ce tahhir sannan kuma sai aka ce me nawwir haski saboda idan hasken nan ya shiga cikin zuciya wani zubin wannan hasken shine Allah madaukakin sarki yake ce masa sharh ألم نشرح لك صدرك أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كاغنيكو أفمن شرح الله صدره للإسلام سيتي فهو على نور من ربه سيكتي فويل, فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله kaga in zuciyar mutum ta zama mai taushi zuciyarsa ta zama mai haske to shine mai shine sharaha Allah sadra wa taghfira li dhanbi sannan ya Allah dai ina roƙon ka gafarta min zanubai kun ga addu'a da yema wancan da yaron ta zo duka ga ta nan tsakir qalbi hassin farji sannan kuma me irfir li dhanbi wa as'aluka an tubarika li fi nafsi ya Allah ina roƙon ka kai min albarka akan kaina albarakatu ziyadatul khair alkhairi ta daduwa wa fi sam'i haka nan ajina ya zama duk abin da zan ji sai dai alkhairi daga Qur'ani sai wa'azi sai abin da yake na alkhair wa fi basari haka nan gani na bazan kalli wani abu face abin da kake so wa fi ruhi haka nan ruhi na ruhi na da ma'anoni guda biyu manya manya bayan sauran ma'anoni kuma da yake da su daga cikin ma'anonin sa manya wani sirri na Allah madaukakin sarki wanda shine ya sa shi a jikin dan adam wanda da shine dan adam din yake gyaruwa yake zama mutumin kirki yake zama yake yake yake yake gyaruwa ya zama mutumin kirki shi shine sai ce masa ruhi duk abin da ya zama yana da alaka da abu mai kyau ko yana da alaka da Allah madaukakin sarki to malamai wasu malamai suna ce masa ruhi ruhi sannan ruhi na biyu ma'ana ta biyu da ma'anar sirri na Allah madaukakin sarki da ya sa shi a jikin dan adam wanda ya sa shi yake motsi wanda idan aka zare shi sai ya zama jikin ya tashi daga ɗan jikin mutum ya zama gawa فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدي وقاقا ونفخت فيه من روحي to duka biyun kana roƙon Allah madaukakin sarki yayi me yi albarka a cikin su ranka nan arruhu bi ma'anan nafas numfashi kenan domin ana gane mutum yana da rai ne idan yana numfashi yana motsi idan aka zara ransa to shikenan ya tawakkafu nafasuhu sai ya zama ba numfashi ko wa fi khulqi ya Allah kai albarka a cikin dabi'ata wa fi ahli ya Allah kai albarka a cikin iyalaina ƴaƴana da matana wa fi mahayaya ya Allah kai albarka a rayuwata wa fi mamati ya Allah kai albarka a mutuwata hatta mutuwa na da albarka mutuwa albarka ko ta zama maka albarka a can ko ta zama ma albarka a duniya yi daga cin albarka a lahira shine mutum ya tafi ya je ya riski rahama Allah maɗaukakin sarki domin akwai fitnatul mahaya kuma akwai fitnatul mamaki saboda akwai akwai barakatul hayati mahaya akwai barakatul mamati wa fi amali duka aiki na Allah kaman albarka a cikinsa wa taqabbal hasanati ya Allah ka karbi kyawawan ayyukana wa as'aluka darajatil ula min aljannati sannan ya Allah ina roƙonka darajoji madaukaka a cikin aljanna amin wannan hadisi ne sahihi babu tantama a kansa hadisi ne da ya inganta hadisi ne da ya tattaro addu'o'i ga sunan kuna kallo dunkulallin addu'o'i wadda kowace gaba daga cikin waɗannan gaɓoɓin na wannan addu'ar idan Allah madaukakin sarki ya amsa ma mutum to shi kenan mutum ya samu abin da yake nema Allah ya amsa mana addu'o'in mu wallahu a'lam